الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau nawa ga watan sha'ban takwas ga watan sha'ban shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha hudu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba manta ba satin da ya shuɗe a wannan littafi da muka sa na babban malami wasa ibn sa'id sha'abi wanda ya rubuta ji rubuta kalam fi ahkami siyam idan ba manta ba mun tsaya a shafi na sha biyu du'a wal addu'a da ake yi wato yayin da aka sha ruwa malam zai tashi al-muftirat na riyar ababen da suke karya wa mutum azumi a yadda al'aqlu wa shurbu ci da sha wannan yana karya azumi warjima'u da saduwa da iyali muta'ammidan amma da gargan wayannan guda uku suna karya azumi li qawlihi ta'ala saboda fadan Allah fala hada ba ki ruhunna Allah yake to yanzu ku sadu da iyalin wabtagu ma kataba Allahu lakum wato ana nufin sadu da iyali wanda da doka ce in dai azumi ya kama gaba ɗaya ba a saduwa da iyali sai azumi ya wuce to amma yanzu aka sassauta aka ce da zarar an ja ruwa to za a iya saduwa da iyali kafin kullowa alwajir shi ne bal'ana ba ke ruhunna wabta goma aka taba Allahu lakum ku nemi abinda Allah ya wajabta muku wa kulu wa shrabu ku ci ku sha hatta ya tabayyana lakum al-khayr al-abyad min al-khayr al-aswad min al-fajr har sai farin zare ya bayyana daga bakin zare muka ce wannan ana kinaya ne akan kullowa alfajir wato dangane da duhun dare sun matin mutiyaba sannan ku cika azumin ku ilal laili zuwa dare to wannan ne wasu suka yi kuskuren fahimta suke cewa sai bayan ijayi ko lokacin ijayi za a sha ruwa wanda kuma annabi alaihi salatu wasallam ya fassara mana me ake nufi da al-laili wa man akala aw shariba aw jama an hasiya duk wanda ya ci ko ya ja ko ya tare da iyalinsa a zaman duwa sai ya ce fala yabdu sawmuhu ala sahih azumin ta bai bace ba abu zalunci mafi inganci azumi bai bace ba duk wanda ya ji ko ya sha wato abu zaman tuwa azumin sa rana min aqwa da ahli ilmi dangane daga maganganun ba abu ta ilimi li hadisi abi hurairah marfu'an saboda hadisi abu hurairah Allah ya hukunce sarki ya kara masa yadda marfu'an daga annabi alaihi salatu wasalam man man afqara fi ramadan duk wanda ya ci abin sai a watan ramadan na ce na zamantuwa fala qada alaihi babu ramuwa a kansa wala kafara ta kuma babu kafara ba ramuwa babu kafara rawahu al-hakim imam al-hakim ne ya rawaito ya daga ya yi ran ka tsaya ya kare kuma ya kare Allah ya yarda dai ce wa man jama'a zaujatahu duk wanda wato ya sadi da iyalinsa fi nahari ramadan ainin ramadan daga wato bayan alfajir ya kullo kafin rana ta fadi mutamidan da gangan wa huwa muqim kuma yana zaune a gida ba mata biyu bane lazimahu umur al'amura kamar haka sun wato lazimce shi sun kama shi ya zama dole ya aiwatar da su al'awwal na farko al-kaffaratu ala tarkib kaffara adiri kaffara adiri wato abubuwan da ake nufi a jere shi ne mataki mataki ɗaya ba zai iya na farko ba zai na biyu idan ba zai iya na biyu ba sannan ya tafi na uku ba wai kamar yadda ake yi a yanzu ba kawai sai ga mutum ya tashi ka fara sai ɗauki abin da yake so ka'ida sai ba za a iya na farko ba ake zuwa karo na biyu misali ne na farko wani ya aiki ko raƙaba yanta wuya shine yanta baiwa ko bawa shine abu na farko me yasa ba ba yin wannan saboda yanzu babu bayi shi ta ba ba a baka fata wucewa ka yanka bawa ko baiwa fa in lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain in ba zai mutum ba zai iya wato yanka ba wato yayi azumin wata biyu a jere wannan kuma malamai sun sha bayani cewa abin da ake nufi sharai mu da tabi'ai shine idan ka fara farkon wata duk mai son rukusa duk da cewa ba ma fata ake mutum ya fada a matsalar ba amma wanda larura ta same shi ta fara wato na dangane da abin da ya shafi kisan kai na kuskure ko kuma zihari ko azumin da za a yi na wato kafara to abin da yake in yana zuwa gun ya tafi daidai ya samu rukusa to zai fara a farkon watan addini domin zai iya samun sauki na kwana biyu idan ya fara a farkon watan addini idan ya kare a 29 to yayi wata daya sai kuma dorawa ɗayan ma ya kare 29 shi kenan ba ya gaba amma idan ya da tsakiyar wata to sai yayi kwana 60 dole sai yayi kwana 60 idan farkon wata ne duk inda ya kare to watan sa ya kare yayi wata daya idan kuma karewa kaga zai iya samun rukusa ta mai kwana 58 ko kuma ko kuma ya samu wato ragin kwana biyu kamar yadda malamai suke faɗa la yaftiru bainahuma idan aka fara azumin a jere ba a sha illa li maradin in ba rashin lafiya ba wannan larura ce aw safarin ko tafiya kun ga a can baya wataƙila wanda suke kula da fikihu sosai wani zai iya tambaya ya to a ke idan mutum zai tafiya zai iya saduwa da iyalinsa kenan a yinin ramadana eh idan ba ta azumi ta ba duk tafiya kuke yi sai saduwa ta kama ka sadu da iyalin ka ba ne bi kai ba dukkan kuma tafiya ne amma idan ita ba matafi ya bace kaga ko da mutum ya dawo daga tafiya lokacin yana bakin sa bude ba shi da dawo ya sadu da iyalin sa domin azumi ne na wani idan na nakuna ne wanda yana da dama ya ce da kariya domin ba mace ba ta azumi ba tare da inda na nakuna ne ba tare da izinin mijinta ba to saboda haka idan yace ta karya laifin da ne ba za ta ba to shine malamai suka ce to awu udirin shirayi ko wani udiri wanda yake na shari'a karɓaɓɓe kamar misali yin azumi ranar sallah wannan haramu ne ba azumi ranar sallah kaga dai aje wannan ranar ko ko da ya dau azumi a jere to sai irin wannan ranakun da ya zanto an haramta azumi sun shigo to zai aje shine udurin shirayi fa in lam yajid in bai samu dama ba fa da amu jidda miskina to yadda miskinai guda 60 kaga ba wai kawai dan yana da kuɗi an zai gabara ne kawai zai gabo mataki na uku ba dole sai ya kasa azumi sannan zai dawo wannan gurin min galibi qutil balad dangane da abin da wato mafiya yawancin mutanen garin suke ci mafiya yawancin mutanen garin kowa yana cin masara majority yan garin to ka iya siyar da shi masara kowa shinkafa yake ci majority duk da karanci da ake da shi to shinkafa za ka siyar da shi ana so a gaya ma mafi karanci abin da za ka siyar ka siyar da shi abin da ya fi wannan domin babu yau lafiya duk inda shari'a ta kawo wannan kamar misali da aka ce za a yi da kai kwano daya idan ka zo ka ce kai buhu ɗaya ɗaya za ka fitar wa kowane ɗanka ya yi abin da bai halatta ba shine ka yi ƙasa da kwano ɗaya amma idan ka ƙara wannan nurun ala nurin kenan kai ka ga dawo yin haka to shine ma da yake cewa li hadisi abi huraira a qawi saboda wani dogon hadisi na abu huraira fi kitabul majami alahu cikin kisan wanda ya sadu da iyalinsa muta'ammidan da gangan wa huwa fi sahihain ya zo a bukari da muslim to saboda haka wannan dalilin shi ya janyo wato za a yi wannan ka'idar da muka faɗa na biyu qada'u zalika al-yawm bayan yayi wannan kafara ita kanta ranar da yayi mitin din da ya biya da ita wa kagan kallin da ba 60 da nawa kenan 61 60 da ban ɗaya kuma daban wannan horo ne wannan kuma na farilla ne sai an yi to shine mataki na biyu libiyarar da abi dawud saboda in mutum ba karatu yake ba zai gano wannan wato hadisin ba da ya ce saboda tsarin da Abu Dawud yi kuma shi ne amfani irin rasayin din nan irin wannan risalar su za su je su budawala abin da kowa da abin da ya kamata abin da kama to saboda haka da ya ce zikin zatil mujani a alahu fi na hari ramadan saboda hadisin da ya zo na kisar wanda ya sadu da iyalinsa da rana a ramadan wa fiha wa sum yawman annabi yace ka azuntu wata rana wa takbirullah sannan kai ta neman gafarar Allah kuma bayan kai azumi daya sannan kai azumin wato kwana a hamsin sannan kai ta neman gafara ubangiji wanda kucin dare wa hiya ziyaratun sahiha wannan dadi ne wanda yake ingantacce kuwa akan abu na uku da yake kan mai kafara at-taubatu wal istighfar wan nadam tuba da neman gafara domin suna da bambanci tuba da neman gafara da kuma nadama li ziyarati abi dawud al-mutaqaddima saboda karin wato da abu dawud yayi wato yayi a ruwaya ga wanda ta gabata wanda muka ji yanzu saboda haka wannan shine kafara wanda yayi jahili da gangan ko ya sadi da iyalinsa abuwar ba alkai wa abdan sai yin wato amai da gangan bi ayi fi'lin aw qawlin yastadi ta ta wato hanyar kowane irin aiki ko wata magana da za ta janyo wannan amal kana abi hurairah radiyallahu anhu mardu'an man zara'ahu alqai'u annabi yace duk wanda amai ya rinjaye wa huwa sa'imun alhali yana azumi falaita alaihi qada'u to babu wata ramuwa a kan zawai ni taqa'a idan ku ya kakaro shi bal ya qadi to ya biya rawahu abu dawud wa ghairihi azumi nawa zai biya a ba din ba azumi daya azumi dai zai biya eh kakarowa saboda haka yin taka da kuma hadisi annabi alaihi salatu wasalam to ya kakaro shi to kaga dai bai zai ci gaba da cin abinci ba sannan akwai horo a kansa saboda haka akwai babin da zai da alhaƙinul gizaiya alhaƙinu shine ƙarin ruwa ƙarin ruwa mai glucose kaga glucose ai yana ba da ƙarfiya ko kuma mai sinadarin abinci to shine alhaƙinu algizaiya ƙarin ruwa mai abinci akwai wanda an tsara shi likita ya sani cewa wannan a maimako abin da yake shi da da mutum ya yi wajen rashin lafiyar an san kowane irin ruwa ya kamata a tsara masa wa hiya bi ma'anar ta'ami wa sharab irin wannan dare yake yana da ma'anar ci ko sha fala hukmuhuma hukuncin su daya saboda haka idan irin wannan ruwan ne ya shiga da khuruj damil hayd wal nifas fitar jinin al'ada da jinin haihuwa wa hada da ijma'i ulama wannan ijma'in malamai gaba ɗaya ba malamin da aka samu ko wato ya wata rubakkiyar fatawa ya taɓa bayarwa cewa ba za a wato wanda wata take al'ada za ta yi hadi in ba kawari ba kawari jawa ta kuma wannan la muhalla lahum min al-ihram ba ma aliza ba za a cikin mutane su ne ma cewa in mace tana al'ada in ba ta yi sallah ba ba ta kafurta saboda haka ko tana da adar da yi sallah a gurin a gurin wato kawari jawa isa wata baiwa Allah da cewa da na ya tambaya ta ce a haruriyatul anti ke ma ba kawari ya ce boko haram take saboda haka ta ce lantu bi harura saboda haka ni ba ba kawari ya ba ta ga mata wannan saboda tambayar da zai cewa me yasa idan mutum yana wato mutum me yasa ake biyan azumi ba a biyan sallah kina da da Allah ya tare mata da wannan martani rawahu muslim wa anhu inda al-hakim da gare shi da wato a ruwayar hakim cewa daga Abu Hurairah marfu'an mana aftara bi ramadana lafiya duk wanda ya ci abin cewa wata ramadana a saman duwa wala qada alayhi ba ramuwa a gare shi wala kafara ko ba wata kafara domin annabi cewa inna ma al'amahu Allah wa taqahu Allah ne ya ce da shi ya yi da shi amma kai ka san cewa mantawa kai in ma ka ga yawa mutane cewa manta kai alhali da rangane Allah ya san ba mantawa kai ba idan abu ne da yake da alaka da zuciya in dai mantuwar yake to Allah ya yabe maka domin rabbana la tu'akhirna in nasina kuma ko ina sai Allah ya ce karfa an ko ina duk lokacin da kai biya sai Allah ya ce karfa an duna yadda lokacin da aka daukar da ayar haka Allah ya rika gaya wa annabi Ali da yake kula rabbana la tu'akhirna in nasina aw aqtala sai Allah ya ce karfa an sannan ga hadisi inna la tajawaza li al ummati al khata'a wan nisya wan nisyana wa mustaqrihu alayhi Allah ya yi wa al'umma ta abuwa dangane da kurakuransu da mantuwa da abin da aka tilasta musu wannan Allah baya kama mutum a kai saboda haka kaga wato babu zancen in dai mutum ya ja ya manta ya ja to Allah ne ya ja yake to je ce ba khurujul qayyi bil ikhtiyari mun tallace wala kafara kuma babu kafara ko ba ji bane oke na abuwan ha sai yace al-hijamatu to shine yace a wato kaho liman ya zaɓu bi sababi ga wanda zai samu rauni idan an mar akwai wanda an masa to ba zai horu ba saboda jininsa aka fitar a jikinsa saboda haka idan ne ya zanto zai samu rauni to shi ma wa hada ala raji wannan shine mafi rinjayi min aqwali ulama dangane da maganganun malamai jam'an bainal adillati wa minha jam'an bainal adillati da aka tattara dalilan wa minha daga cikin su shine ma rawahu abu daud an sauban marfu'an annabi ali zatu sallam yace abdar abdar al hajib wal mahjub da wanda ya da wanda aka yi wa annabi yace gaba ɗayan zazumin ya kare shi ne ana magana akan wanda da an ba zai shiga wannan yanayin su bai kamata a yi ba shi za lokacin da za a zuki jinin mutum ba ai sai an auna shi da za a duba a ga cewa kar a je ciko ya biyo jattai an ɗari wato 50 centilita ya zo kuma shi kuma sai an ba shi lita biyar saboda haka kaga sai an kula da wannan sosai to shine yake cewa wa sabit al-bunani babban dalibin Anas dan Malik kale ce sai da Anas bin Malik radiyallahu anhu an tambaya Anas dan Malik a kuntum takrahuna al-hijaba da nisa'i kun kasance kuna kyamar yin kaho gaba mai azumi fa kale zai ce la illa min ajli za'di sai dai ana tsoron rauni a tare da mutum wannan kuma likita ne zai fara idan ya faɗa cewa za ka iya samun matsala in ka bari ya kai ba azumin ka ya balle in kuwa ya aura ka yace ba ka da matsala shi kenan na shida umurul la tusbir abubuwan da wata ba ta karya azumi wa hiya allati lam yadull dalilun sahih shine abubuwan da wani dalili ingantacce ba a samu wani dalili ingantacce ba ala anna hamin al mukhtarat akan cewa suna karya azumi din mithlu misali al aklu wa shurbu wal dima lafiya ci da sha da jima'i da mantuwa shi da sha ba ka da iskali amma ko da yaushe na kalli wani jima da jima'i sai ce sai ya mutum zai manta ya jima'i da iyalin to amma ya kawo ne abu zabi wannan ni dai wata waje ko da a karance cewa wani ya manta kaga wancan ma da aka kawo hadisi Abu Dawud da Zara hadisi to aka yi da gangan domin shi jima'i yana buƙatar introduction duk harkar introduction gaba ɗaya baka san wato kana arziki ba to sau da haka an je kawo ne a wuta ne wato amana ilimi amma zai wahala a to ko ya manta yi da da tuna haka kuma da yi sai ce fi ramadana fi ramadana wa gairi da wani sa min siyam na daga azumi da hadisi abi hurairah marfu'an idan nasiya fa akala wa shariba idan mutum ya manta sai ya ja فليتم صومه يتك عزمك فإنما أنعمه الله وتقاه الله ne yake da jiya jaji rawahu muslim wa anhu inda al-hakim marfu'an man afqara fi ramadan nafiyan duk wanda ya ci abinci cikin ramadan abu zaman duwa wala qada alaihi wala kafara babu ramuwa ba kafara mun bi wannan hadisin ba khurujul qayyi bil qiyas amma ya fito ba tare da ba zaɓinsa wato ba tare da ya sani ko amai ya ballo wani abu ya gani mebi ya tayar da zuciya akwai wanda na sani zai ran da ya gano ne ko madara an kada to sai ya mai to irin wannan ba shi da to ba tsammani ya gani kuma ba kula da ni ne amma ba ke zaman ne wani alaran ba ne ba kula da ni ne cikakke amma wallahi inda ya gano ne sai ya mai ke to kai ba da daji bane ba kai jiwon shanu ba kenan saboda haka sai yake ya hadisi abi huraira marfu'an man zara'ahu al-qay'u duk wanda abayyarin da yake wa huwa zai yana azumi balaysa alayhi qada'un ba ramu akan da wani taqa mun biya shi idan ya kakaro shi bal ya qadi to ya biya rawahu abu dawud wa ghayruhu da wani sa wa hadali siyami ramadan wa ghayruhu wa dai mutum sai ce wannan fa ya ja ma'azumin falilla da na nafila dan kun ga wasu suna dauka azumin nafila kaza ka ai Allah ya ya ayyuhal ladina amanu adiya Allah wa rasulahu wa la tusilu a'malakum da wannan malaman malikiya suke kafa hujja cewa wanda ya zo wato ya fara sallar nafila to kar ya karya ta kar ya tsinka ta idan ka fara nafila sai dai idan misali farawa ka kenan sai liman ya tsira sai ka dauke hadisin shi kuma ila qimati salat fala salata illa al-maktuba ko to wannan ne zai saka yanki amma ba da haka ba an zo ka tafi ka dago daga rukuni sai da sannan liman ya shigo a raka a dari sai ka tsuguna kai kai ka tsara ta sallaka kar ka ce sai ka yi dogayen addu'o'i ka takaita domin ka riga ka dago daga rukuni raka a dari amma a raka ta ɗaya ce sai ka yanki domin yanzu wato gaba da gaban ta kenan wancan farilla ta danne nafila kuma cikin hikima ta Allah sai Allah ya baka ladan saboda kyakkyawan niyyar da kai na'am wanda ya yanke a wannan lokaci liman na shigowa bayan yana ta biyu to shine ayi abin da aka ce wala tuqilu amalakum kada ku bata ayyukan ku bai kamata ya haka ba bai kamata ba kamata yayi wato ya ƙara sallarsa duk da cewa a wajen wato mazhabar hanabila yankewar zaɓe a wajen imamu malik ne yace kada ka yanke saboda in kai haka ka bata ka saba wato aya to aka kada ka bata aiki to kuma ka bata wallahu ala saboda haka ga mutum ne duba zarfin zaman ne da zarfin makan ya ga me yayi dibar idan ya san masallacin na da ka'ida cewa lallai yanzu liman in ma ya makara minti biyu ake kara masa wani ya shiga to kamata yayi la'akari da wannan sai la'akari da shi ya san cewa saura minti ɗaya yanzu liman ya shigo kuma ba sai ya shigo masallaci ba to zai iya tsaya a waje wannan shi ne har liman ya raka daya to kaga wanda ya fi kowa ta bargaza kenan wanda zai tsaya na kula har liman ya raka daya eh sai a hankali wai kaga wannan shine da ake cewa mutum ya gina daki ya rusa birni shi ne daidai yake da wanda ya je sallar da haziri ya ta bacci bai samu sallar azuba ba Allah ko dole bambancin sa wannan shine barin lafa Allah ya kyauta sai yake jim jimin shi kuma قال شيخ الاسلام ابن تيميه الحراني ومن احتلم بغير اختياره duk wanda ya mafarki ba tare da zaɓin sa ba lam yuqil azumin sa bai balle ba mutum ne goro ne zai kwanta da rana sai kawai ya mafarki duk tifatin nafi da haduwar malamai duk sun hada kai azumin sa rana amma ba social media ya yi ta tsiya ba ba wannan nake nufi ba yawwa sai ce wala wa diraka hu ba'dun nahari min ihtilami layl ko da a ce da daddare ne yayi mafarkin har wato wani yanki na kullowa da gudun yar ke yi da wannan mafarkin na dare sai ce babu laifi ba da irtikabul ma'asi mutum ya ce yin abubuwan sabo wannan ba kare azumi yake ba rage ladan azumi ashar batsa abubuwa na rashin mutunci kalle-kalle duk wannan sai mutum ya wayi gari a cikin goma ya ci biyu misali ko a cikin ɗari ya ci ɗaya irin wannan abubuwan ne su za su zuwa amma dai za a rubuta shi kamar ka zana jarabawa ne a jami'a idan ka je ka faɗi misali ka sami makari yohuba ko biyo ana sako mutum ne cewa bai ba ai ana zakowa amma za a sa ya faɗi to shi ma ya samu lada a tandem za a tashi a cikin waɗanda sun soye sun yi attendance amma ba bai su ba shi ma haka abin yi wannan shi ne misalin ma da za mu fi ganewa cewa ka je ka zana jarabawa a jami'a ba yadda za a rubuta wanda suka yi jarabawa a kisa sunanka za a saka duk kokarin ka baka je kuma ba za a rubuta sunanka ba za a saka za ka ga lamba ka tayi a biyar amma ka faɗi to shi ma wanda ya jiri haka ne zai je yana ta yi yana ta yin sabo yana cikin layi wanda suke haziri a baba zero ne Allah ya kiyaye to sai ce fahiya shine wa in qalat la tuqilu siyam duk da cewa yin wayan abubuwan ba sa bata azumi amma ba da adami dalili alal mudlan saboda rashin dalili a bisa cewa azumin ya rushe gaba ɗaya lakin naha dan kutu min ajimi hakan yana rage man lada wa tuqallilu kuma tana ragewa haka min sabaratihi daga fa'idodin da zai samu allati jaa bayanu fi qawli ta'ala wanda bayanin da yazo a fadin Allah ya ayyuhal ladina amanu ya wanda suka bada gaskiya da Allah kutiba alaikum siyam Allah ya wajabta muku azumi kama kutiba alal ladina min qawlikum kamar yadda aka wajabta wanda suke kafin ku ai kun ga wato odar da aka ba kiristoci akan azumi kaza wa suke aka zo aka ba yahudi suka kaza mu aka ba kungilan muka iya duk gaba ɗaya su an gwada su gaba ɗaya yahudi da nasara kasawa suka yi amma ana ba wa al'umma ta wale da su zama sai suka karba to shi ne malai yake cewa la'allakum tattaquna dan ku samu takawa to idan mutum ya fita daga makaranta jami'ar azumi ya level 1 2 3 dama level 3 ake yi goma ta farko level na farko na biyu level na biyu na uku ba haka daga nan za a yi kareji duk wanda ya fita ba takawa a cikin certificate ɗinsa ba a rubuta ya samu sakamakon takawa wato ya yi asarar zuwa wannan jami'ar shine la'allakum tattaquna na bakwai kaifa yaqbi sa'imu yawmahu idan mutum ya rashin lafiya ko kuma al'ada ta zo mata bata biya bata yi azumin kwana biyu ko uku ba idan za ta rama a wani watan kamar yanzu suna ta ramuwa mafiya yawancin mata in aka ce ne da ni zai ce ai na Aisha ba yanzu take haka ne haka ne na Aisha yanzu take an bibiya tun da ka biya mun zo da kaja ne amma ba daidai wannan lokacin kuma sun fi shan wahala saboda yanzu ne ake shiga wa lokacin zafi mai tsanani ba ku la'akari cewa watakila na Aisha ta fi a wannan lokacin ne watakila saboda lokacin ya fi mata sauki na farko ta yi shirin ramadana da na abu na biyu watakila a lokacin su ba a zafin rana sosai cewa ba sai ki la'akari da yaushe ne an yi lokacin da a baya idan da ta yi azumin tariya za ka zama za ta sha wahalar ta ba lokacin da ake shota ne longa na lokacin sanyi sai a rama wannan lokacin amma yanzu za ka ga wasu da yawa ba sa ruwa Allah ba ta ruwa musamman a wannan zabin da ake to kuma annabi alaihi salatu wasallam ya fi yawan yin azumi shi ma wata kila wani wanda ya iya mutu ya ce wata kila a wannan lokacin ba zafin rana irin na yanzu to sai yace wato a sunna lisa'im abin da yake a sunna ga mai azumi shine an ya qadi yawma qiyamihi fi da'atillah duk ran da zai biya din ya rika tuno cewa ramadana yake biya yin ya yi wannan ramuwar cikin biyayya ga Allah a cikin ramadana ana sadaka aiko ana kyauta ana kame hali duk wannan abubuwan da ake a ramadana ka tuno kawai kamar ramadana kake yi haka ake so haka ɗabi'un su yake zama to kaga ya kamata a tuna musu to sai yake min muhafazatin ala ala salatil jama'a na hanyar kiyaye sallar jami'i wa mujarasatin lil qur'an da sauka da ka saba yi idan azumi ya zo to yanzu ma da kike ramuwa ko kake ramuwa kana yin wannan karatun alqur'an wa du'a da addu'a wa zikiri da ambatan Allah wa sadaqati da sadaqa wal ihsani lil ibad da kyautata wa mutane wani da azumi za ka kyauta kyauta ne ga mutane suke da ita za ka kamar yadda magabata a irin wurare na Laraba har Sudan da mun fiye Sudan yalwa mun fi su arziki to har a sudan za ga ka je ka karanta littattafan da za ka gani shi china ramadana na wucewa zai sa da shi ya rika yi naira goma goma na tsawon wata shida ko wata tara zai kai ramadana na wucewa sai ya yi wata shida yana ajiye naira goma wannan kuɗin ba abin da za a yi da su ba wai tana da kayan sallah ba ne tana da sadaka ne da kyauta ga mutane sadaka ne da kyauta da mutane shi za a ga kuma lokacin yanzu zai ga kowa ya shiga annajuwa saboda kowa ya zama hannunsa a zama yake alaydin uli ya kai min alaydin sufla wa ga liman ta'ud kowa bayar wayi wani mu to saboda haka sai yake cewa to saboda wannan ihsanu lil ibad ihsani kyautata wa mutane wal bu'd 'anil ma'asi da nisanta sabo wa dhunub da zunubai da nisantar zunubai kalgi bace kamar gulma yi da mutane wannan mimanci da annan mimanci shi ne ɗaukar zance daga nan ka kai wani shi jiba shi ne mutum yana da abu ka faɗa ko kamar yadda na na ya kai wa tafiya ta zo biya ta taɓo annaba ne ta zo zram ta ce kalle ta mai kiba sai annabi ya ce kin yi gulmarta sai ta ce a haka take sai annabi alaihi salatu wasallam ya ai da ba haka take wakin mata kage da ba haka take wa kage sunansa shi kuma annabi manji daukar zance daga nan gurin zuwa ta shine annabi manji akai wa wani sai ce wa qaulul zuri da qayya wallahi da zancen banza zance mara amfani kawai wan nazar lil muharramat da kallon baza kallon baza ko a social media musamman yanzu da ta yawa ko a tv ko abin da ya kama da wannan duka wani alaran ma yake mana suna karatu a masa yace an sako wata tasha ana kunno tashar a alayin da ya ka sako ba tsani wai sai wani a cikin ɗalibai yake cewa kyalin shegu kyalin su mugan su kyalin su wai kyalin shegu su gani wai shegu ne amma a basu su gani to haka wasu za ga suna yi wani zai zo ga wasu ne wasu amma zai gani sai ya gama gani tsaf kaga idan zo yake ga idan baka san me ba misali kana ganin zaben ne minti goma sha biyar ne sai kai ya gama gani sannan zai tsinuwa wallahi hadda kai a tsinuwar hadda kai ai ne gaske ne kana ganin wannan abin da ali ne ba za ce to ka san wato farkon karshen ya fi farkon siya kawai sai ka hakura wanda yake ne dawo dawo da aka yi eh oke wai idan wanda yake zaune a guraren da wannan kuma sai Allah yana ganin da ai ai me Allah ya faɗa da kullil mu'minina yaqudu min awsari a rinta yi ganin rinta yi zai maimakon kallo eh da kala rawi yake faɗa ko a tsira mata ido wannan kaga ai barkwanci ne cewa wai ka tsira mata ido kuma ka kyauta wa guda ɗaya ne ko minti nawa kai malam kala rawi ke eh malam malam gumi yake ya karatu ga warki kaga wannan ai wasa ne ba ka annabi cewa al'ula laka wa thaniyatu alayka na ba da to haka ya gaya sai na aji na ba da to ba tsammani to wannan an yaje ba an ka kuma wani kuma zunubi yana kan shi kenan kawai yawa to sai yace wa gairi da ila gairi zalika zuwa wurin haka wa kar kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza laqiyahu jibril fi ramadan annabi alaihi salatu wasallam ya kasance idan mala'ika jibril ya haɗu da shi a ramadan ajwadu bil khairi wato mafi tsananin alheri ne wajen ba da alheri annabi alaihi salatu wasallam yana yawaitawa min al-ri'il murtala yana yin kyauta fiye da iska ta guguwa in kana so ka gane kyauta da iska take ka tambayi mata lokacin sanyi za ka ta gama mobil gaba ɗaya ta gyara komai amma Allah madaukakin sarki ya turo wannan iska sai ta ɗebo kura gaba ɗaya ta zubo kai ma ta kana hanya ta zuba ma a ido ta zuba ma a jiki to annabi ya fi irin wannan iskar kyauta kaga wannan iskar da wanda ya tambaye ta da wanda bai tambaye ta wani ta bani to annabi ya fi ta kyauta shi za ga wannan misalin ya yi to annabi ya fi guguwa kyauta kama fi sai yi hain rawahu bukari an abi hurairah marfu'an man lam yada qawla zuri wanda bai bar magana ƙarya ba wala amala bihi da yin aiki da ƙaryar kawai zai ga wani abu an rubuta ƙarya a bai zuba kai laikin shine aiki da ƙarya duk wani abu da aka rubuta na kirme kai laikin to kai musharaka a zunubin idan lada ne kai musharaka idan mutum ya rubuto abun alheri na faɗakarwa kai laikin ko kai comment to za ka yi musharaka a ladan domin kai ma abokan ka za su gani ka yaɗa wannan da'awa kai amma idan ɓarna ce kai wannan shi ma zunubin da wato aka kwakuto wallahi haddasa wasu suna raina social media kuma wallahi dalilin ta wasu za su yi wuta wannan wayar da ake rainawa dalilin ta domin a ita ne wasu suke cin mutuncin wasu wasu su ci mutuncin addini wasu ci mutuncin manya duka da a ita ne to sai yake cewa to annaba ne za su tsara ne ce walaysa lillahi hajatin fi an yada da'ahu Allah bai da bukatar ya bar abincinsa wa sharabahu da abincinsa saboda haka kaga anan ana so a gaya ma zai gama azumi tsaf za a rubuta shi a tandan amma bai da lada wani rabi Allah wani marfu'an kan min sa'in laysa lahu min siyamihi illa al-jur ga fassara da karara nawa nawa ne da yawa daga cikin masu azumi ba su da ladan azumi in ba yunwa ba haka annabi wa kan min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa sir da yawa daga cikin masu tsayuwar dare ba su da ladan tsayuwar dare in ba hore daren ba sun dai hore dare amma ba lada Allah ya kiyaye mu rawahu Ahmad wa gairu fa ya bagi alkhair aqbil kowane dare mala'ika bai zo ka ya kai mai gaggawa yi mai aiki alheri ka gaggauta ka kusanto wa ya bagi alkhairi kai ko mai rufin yin sharri aka sirto ka takaita kullum mala'ika da ya faɗa a daren azumi kullum cewa me limin yin jari ka ta kai ka rage domin yana rage ma lada mai alkhairi kuma da da ka ƙara kusantowa na takwas mubahatun fi siyam ababan da suke halal a azumi kuma wala dalil wato wala dalil yamna'u minha ba wani dalili da ya hana bal ba'du hada dalilu ala ibahatuha bari wannan zance wasu ma daga cikin su dalili ya zo a wata cewa halal din ne mutum misali a a cewa ku sai yin brush ko asuwaki garin azumi wasu za ga suna halawa da wani dalili saboda haka abu ne halal idan kai ba za ka yi baki kenan amma ya halalta wa huwa mustahabbun tiwanul yawmi an so ma gaba ɗaya a yinin ka karka yi goge bakinka li hadisi da hadisin nan laula ana shuka ala ummati annabi yace ba dan kan tsananta al'umma ta bala amartu mun bi tuwali da na umarce su da yin asuwaki inda kulli salatin yayin yin kowace sallah sau biyar kenan a rana wa huwa amun fi kulli waqti wannan kuma gamamman hadisi ne ya shafi kowanne lokaci wa yashmalu ramadan ya kunshi ramadan wa ghayruhu da wani sa domin kaje bai kunshi wani ramadan ba sai ka dalili kai yanzu ake bukatar ka kawo dalili domin hadisin amun na goga makilin abinda ba a so kawai shine mutum ya haɗe idan mutum ya san zai haɗe ko wani ya ce ba yana sa shi yunwa sai ya haƙura ya samu azuwaki abin da ake magana halarci mun yi bayanin bambancin halarci da wajen cewa ya halarta idan zai baka matsala ka haƙura amma dai ka san cewa an ka ga wani yayi to ya aikata halarci ba haramci ba shikenan kawai na wannan mintin da yake ciki ba abin da yake shi da abin da aka faɗa idan zai haɗe to wato ya haƙura idan kuma ba zai haɗe ba ya yi burustinsa zai ta jin kamar ya sa mantalinsa a cikin bakinsa ba komai wallahu ala yawa baki amfani da ruwa kurkure za mu zo ta gaba nan gaba za ka ji a gaya ba insha Allah to sai ce wa kullu ma warada fil mani minhu lisa'imi fa da'ifun duk abin da yazo yana nuna cewa wato ana hana mai azuwaji ko mai burosh yace wannan za'ibi ne duk wanda ne da zaka samu amma kana ba azu ahli ilmi kamar yadda wasu ma abota ilimin ka faɗi wannan magana ba asaimu yusbu junuban mai azumi zai iya waye gari abin da yake halal kenan yana mai jaraba ana jawo ummi salama radiyallahu anhunna anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yudriku al-fajr banda mata annabi ba wanda yake ba da wannan labarin to annabi alaihi salatu wasallam ya kasance al-fajr na rizqata wa huwa junubun min ahli yana da janaba cikin iyalansa wato janabar dare ta kama shi ta kai shi kuma har lokacin kullu al-fajr wannan halal ne duk mai yakasir wa ya tumu sannan annabi ya wanka ya yi azumin sa kuma saboda haka waye gari da janaba baya karya azumi muttafaqun alayhi ja al-madmadatu wal istinshaqu bila mubalaga kurkurar baki ba kurkurar baki ba kurkurar baki da shaka ruwa bila mubalaga ba tare da kaiwa matuƙa ba idan mutum zai yi kurkurar baki to ya kurkure amma kada ya rika kaiwa matuƙa in ba kuma ta ba hadisi annabi alaihi salatu wasallam ya ce a kai matuƙa to amma yanzu mutum zai shaƙi ruwa to sai aka ce kada ya kai matuƙa ne hadisi laqid ibn sabira marfu'an saboda hadisin laqid dan sabira daga annabi alaihi salatu wasallam wa balin filistin shaqi annabi yace ka kai matuƙa wajen shaƙar ruwa illa an takuna sa'iman jirgin kana azumi idan mutum yana azumi to kar ya kai matuƙa wajen shaƙa ruwan a hancinsa ya shaƙe shi sama sama amma in ba azumi bane alwala to so ake ka jiƙe shi sosai amma yanzu za ga dan taba shi ake kowa da yawan mutane za ga tabawa kawai sai mutum ya dan tsozana shi a bakin hancin sa ba a jakarsa wanda kuma abu da yake daidai a wala a take shi rawahu tirmidhi wa ghairihi da al-iktisalu walau ba'da zawal wanka za ga wasu ta wanka ko ta tika kai da ruwa wa ko mun ji biyo ko kurkure bakin sai zo da ruwa Allah madaukakin sarki ya ji ka sani in ja kai kai ma ka sani idan wankan kai su ma magabata suna yi mutum ya je kawai mutum ya zo sai wanka uku musamman yanzu da ake azabi sai wani a wannan zabun sai wanka biya duk da wasu ce wai yawan wankan kuma yana ƙara wahala azumi ya danganta da yadda mutum ya samu kansa saboda haka yin wankan yana ce abubuwan halal yawwa idan dai zai sa shi mara jiye jiyo amma yin wanka ko wanke kai ko kurkurar baki in dai ba za a sha ba ba ya ci abubuwan da aka haramta na'am eh hmm. tabawa kawai ake ba daidai bane abin da yake daidai sai a shaƙi ruwan sai in ka ga yadda mutane suke alwala a yanzu shine yanayin mai azumi da yawa yanayin mai azumi to haka za ka yi amma in ba azumi ake waje ka shaƙi ka ji shi wani lokacin har kanka haka ake yi saboda haka shi ne daidai amma wallahi da yawan mutane ba haka suke ba duk da cewa ban kai alwalar ka dai amma baka kyauta ba domin annabi cewa ya ka kai matuƙa bilistin shaki ya da min dalilin mani aminu mun ce a yi wanka ne saboda ba dalilin da ya hana ba za a yi wanka ba in garin ku ba ruwa ma kai ka biyo ai misali in akwai na kake wannan fatawar ma kai da ka biyo mutum ba zai amfani da ita ba domin na taɓa ba ku labarin wani da yake shi kulojin ma haka tashi kowa sai ya gama aji da samu da faɗa yake ba ta sun cewa karki zage ki mun kuloji saboda ba ruwa saboda haka ƴaƴan su wajen takwas kowa idan ya shiga wannan ma ya shiga kowa sai ya gama tsaf sai ya kuloji kaga wannan har yanzu ruwa ne in ka gana magana a ita wanka to kusa da ruwan kake ko kana da boho ko abin da ya gaba da wannan ha alqubulatul isra'i yin sumba ga mai azumi mutum ya sumbaci iyalinsa bi sharri adamin inzal amma da sharadin ya zanto wani abu ba zai fita ta gabansa ba haka wannan abu ne mai wahala ana aisha radiyallahu anha qalat kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kubba wato ya kubalu ko yuqabbilu annabi alaihi wasallam ya kana da yana sumba wa yubashir ya rungumi iyalinsa huwa sa'i alhadi yana azumi sai ta ce wa kana amlakukum li ilmi amma ya fi kowa iya mallaka sha'awarsa ku kiyaye haka annabi ya faɗa shi yana iya kontrolin sha'awarsa kai ba min babu aula a bari wa al'ibru allura gairul magbiya ba ta abinci ba at-tibbiyatu al-ilajiyya wanda take ta magani akwai allura da za ga ba ta abinci ba ce saboda haka idan irin wannan ne ita ma ta halatta لعدم الدليل المانع منها saboda ba dalilin da ya hana a yahudin allura babu amma mun faɗi jaradin da ya ba idan daidai take da irin wancan ne ta ƙaro ruwa idan ba ta abin turi na'am na'am sun ba eh ya kai azumi shi ne abin da aka faɗa fa huwa amlaku kum li irbi da na yi ta ce annabi alaihi salatu wasalam ya wa ya bi su iya mallaka sha'awarsa saboda haka ta kawo ne a matsayin amanar ilimi ba cewa ce kowa ya je ba guda ɗaya guda ɗaya ai shi ne wannan abubuwan da muke faɗa yanzu kamar jiya ne wasu mata karatu sai muka zo lokacin da annabi alaihi salatu wasalam ya je gidan dan da na fadi ma ta kawo karar abata wato tana so da Allah a taimaka mata da bawa ko baiwa da za ta taimaka mata wajen aikin gida tana amarya amma hannun da ya yi kanta da ta zo annabi baya nan sai ta gaya wa nana aisha nana aisha annabi na jiwa ta gaya mai sai ta fi gida yana zuwa sai ta da nana aisha fatima da zaina ana kwance sai ya sallama suna biyo shi kuma suna kwanta akan garin su da ya shiga sai ya zauna sai na alifta har suna biyo sanyin kafa sa ke jina ya je ya zauna a tsakankanin su jini jiju ka ga wannan ba al'adar ba hujji bai ba al'adar ko haka ko ba haka bane ba al'adar ba hujji bai ya je yanzu ya zo kai wani irin zirgi ne to zirgin ka zai kana kwance yawa kana zaune a kan gado wani irin jirgi ne kai to sai da ka gaba shi ne abin da muke ta yawan faɗa cewa al'adu da ake shigo da su ina yawan wannan magana cewa duk abubuwan da ake kawowa a fim na yan hausa fim ko indiya ko littattafai na hausa kawai a zo a rika gaya wa mutane cewa wai kullum wai in kika kwalliya sai mijinki ya ce ki yi kyau wallahi kullum sai ya faɗa in baki faɗi wannan ba matsala kina ka abinci da ki da yayi gidi daɗi zai ce yayi daɗi kuma wai abun mamaki har wasu malaman suke faɗa cewa a matsayin badawa wannan abun kaga wallahi ba al'ada ba wuce ba idan ka ce sai ba wuce ya rika yin wannan to aure ba zai zauna lafiya ba al'ada a gurin ba wuce shine in kika kawo abincin ya dinye to yayi daɗi idan kika sa kayan in bai ce tafi kitire ba to kawai kin kyau wannan ita ce al'adar bahaushe idan mijinki yanzu ya iya faɗa misali idan kin yi kyau wata rana ɗaya ya ce ka amma kin yi kyau to an yi sa'a daga wannan sai wani saboda haka ne ɗauka wai kullum sai an sai ya faɗa ko kuma a wata ɗaya yana iya faɗa sau ɗaya ko biyu wayancan da kuke gani a drama suna ta faɗa darakta ne ya sa su ba ɗabi'a su mai darakta ne saka su dan idan darakta ya ga dama ba za ka yi dariya ba duk din din da za ka yi duk iya dariya ka to ba za ka yi ba domin kai ma dariya ka bata masa idan kuka yake so ka yi za ka yi kuka duk abin da yake so ka yi saboda haka idan idan yan fim sun iya wayannan a gidajen auren su yasa suka fito idan kuma bata yi auren ba me ya hana ta yi domin gashi tana ta gaya wa mutane da daɗi wannan shi ne kawai daidai amma maganar shi za a ga iyayenmu ba ci irin wannan abubuwan ba amma auren su baya mutuwa na ba wa wasu mata misali na ce ku auna ku gani ku ɗauko typical example shine na iyayenku a gidanku za ga baka taba ganin sanda abban ka yace mamanka I love you ba baka taba gani ba amma idan kana so ka gane yana son ta ka bari yayi tafiya ya tafi maka ko yayi wata tafiya kwana ɗaya biyu zai tafi sai ka ji ta maman ku na cewa ku ne ba ku addu'a kuwa wannan ita ce kauna cewa yanzu ba yau abin ku kwanan sa nawa har tambaya za ta rike shi ne kauna amma ƙarya yanzu kawai ƙarya ƙarya ce kawai wallahi shi za ku abin da muke gaya wa mata kenan cewa kawai wannan abubuwan da ƙarya ce idan ya yi miki toho ne mun ne eh kwana talatin zai ta yi miki wannan ba kafin ki fara bata mata rai to wannan shi ne yanzu kalubalen wallahi yanzu da yake kan ma'aurata kenan ga aure nan muna gani sati kwana kwanakin baya na san auren da kwana arba'in da ɗaya mutu kuma shekara su bakwai suna soyayya shekara bakwai yana titanic lobby amma bai tina da komai ba to irin wayan abubuwan su ne abubuwan da ya kamata mu gaya wa kanmu gaskiya gaya wa kanmu gaskiya shi ba hauki soyayyar zaki wato yake wa iyalinsa zaki zaki ba zai ayu ga jinan wani malami balarabe ya ka littafin sa cewa ya tafi da matarsa gidan zu kawai sai ga sai suka ga guri da matarsa yana ta shafa mata baya sai a masu kallo sai wani ya dau a waje mika yana mika da ya gutsara wurin sai ya sa matarsa a baki sai matarsa ta biyo ta ki cewa wai dabbobi ma sun iya soyayya amma wani bai iya ba wai guri ma yanzu ya iya zoyayya amma shi ne sai mata shiru karabu da ita kawai sai da aka yi gaba dan ana zuwa gurin zaki kuma shi zaki yana can to kafin a wuce nan kai sai wani abu sai ya ɗau takalminsa sai ya wurga yana wurgawa haka sai gurin ya tsalle sai ban mata ya sauri ya kama saman saman keji ya bar ta gurin sai ya shiru sai rabu da ita eh sai da aka yi je gurin gidan zaki can an je bangaren sa sai ga zaki a kwance shi kuma can bango matar da tana nan tana cikin kai gomo yara suna ta wasa sai ya tsauta kalmin da sai ya haka wallahi da zakin ne ya hango kafin ya wurga sai wata tuba ya zo da shi jikin kedin sai da kowa ya tsorata yana kaiwa ya komo saboda ya yi nufin zai jefi matar da rigi to shi ne nace wasu mata ko kun ga wannan su soyayyar nace tsakani da Allah tsakanin zaki da guri wanne ne yake son matarsa so na gaskiya wannan zan kariya ne wancan guri so ne na kariya to haka ba wuce yake matarsa me yasa za ku ga ada ba ta fita unguwa ba sai dare yayi saboda yana kula da ita wani sai da asuba yake kai iyalinsa amma yanzu da aka dawo India shi za mu ke ta ganin matsaloli indiya kuma ba al'adar mu bace kayan aro baya rufa katara idan mun yadda cewa idan ka samu furta wani abun lokaci yayi ka ce gaskiya ina sai ko kaza shi ma ko idan ba yara ba su fara wayo ba shi ba ko saboda haka amma da zarar wato akwai abubuwan da za a iya fahimta waɗanda zai ba wa wasu yara wasu ma'ana da ban dole ka kiyaye domin kai al'ada ka zaɓi da ta goya ba kuma al'ada muhakkama haka suke faɗa wa junin take in kana so ka zauna lafiya ka bi wannan ka'ida amma kawai an ɗebo al'adar wasu an kawo mana ana samun matsaloli a wuri auren yana nan ga jinin zai fata shi ake Allah ya zauna ko wani malami ne ya ji ranar lasiri ka yanzu ya yi shi ma ba ka yi ce matar na gida ba Allah kuwa na'am na'am eh to ai ni ba balarabe bane kuma ba ba indiya bane ni dai baka ga yanzu kawo zan nake ta faɗa ba ina annan ba da misali da wata al'ada wato ta larabawa na cewa ba ta daidai da tamu ba annabi alaihi salatu wasallam ya tafi gidan yansa kaga mu yanzu irin wannan iyayen mu abin da muka sani shi ne kawai uba ya kai ziyara ko ya kai ne zai je mata faɗa amma misali zan baka annabi alaihi salatu wasalam ina da Fatima ta kawo ziyara ta tawo da gudu rungume ta yi da tumbace ke tumbace ta kai da zaka yi da jirgin ka rungume ma ta ka gaban ka da kai nake alaga ba ta malam so in ma baka yi in ma ga irin to daga nan zaka fara sa alamomin tambaya to shine kawai irin wayna abubuwan to bara mu je karatun nan to sai dai kaga dai muna so mu ga wannan littafin nan kun kun kun fada da mana littafi to to saura ka dago ai ai sai mun kai sati mai zuwa to ba za mu samu gurin tsayawa to sai ce komanda da ba zai yi a kara sai ce za zauku ta'ami lil haja dan tsaron abinci ga dangane da wata bukata dan tsaron abinci kala ibn abbas ko ha muke za mu ke je za ga shi nan mun yi wa yanzu haka ne injiniya ko yawa na ji mala har da yaran kanwa sai ya ce zaukun da hamil al'ada dan dana abinci dangane da bukata qala ibn abbas radiyallahu anhu ma la ba'sa an yazuka khal babu laifi mutum ya dandani mali wa shay'i da wani abu malam ya dukul halkahu mutukar bai kai makogaro ba domin gurin dandano akan halke in dai ban manta ba a biology ma haka kai bangaren hagu guri hudu bangaren dawari haka ne ko to saboda haka gurin dandano a gefen halke saboda haka kaga ba zai je makogaro ba da zarar da abin da kake zan dandana an ka dora harshen ka in dai lafiyayyen harshe ne da kai to zai baka sako kwakwalwa zai gaya wa cewa yayi daidai ko bai ba ɗaci ne ko tsafi ko zaki yana faɗa to saboda haka sai yace malam ya dukul halqa huwa huwa sai mutakar bai je makogoro ba kana hadisi rawahu al-bukhari mu'allaqan wa salahu al-bayhaqi wa ghayruhu wa sanaduhu hasan ha al-hijamatu ila lam tad'u yin kaho mutakar ba zai sa mutum rauni ba mun yi irin sa baya ali ibn abbas radiyallahu anhu ma qala ihtajama an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sa'id annabi alaihi salatu wasallam yayi kaho lokacin yana hadisi yayi رواه البخاري وسئل انس عن تنبيه انس اكنتم تكرهون الحجامه للسائل كنا kyamar yin kaho ga mai azumi kala la yake a illa min ajli da'at sai dai idan rauni ne sai dai idan mutum zai samu rauni kaga za a yi jinin mutum yana azumi ya halatta amma ka tambayi likita idan ba zai bada damar ka samu matsala ba idan likita ya haka iya samu matsala to sai a hakura sai an jaruwa sai rawahu bukhari da na ƙarfi shi ne alkoholu lil aini da kwalli a ido za ga malikiya baka ruhi ne ba sai haramun ba saboda bai karka yi kaji ya hudu amma ko kai kaji ya hudu bai karya ba azumi ba li adami dalilil mani aminu saboda ba dalilin da ya hana sa kwalli ga mai sawa wal hadithul marwi bin nahi anu munkaru hadisin da yazo yana nuna hani akan sa kwalli hadisi ne munkar gashi nan malaman da wanda suke karanta usul da mutsalal hadisin za a rike muka hadisi ne wanda yake ba a karbar sa ba ma kala ibnu ma'in kamar yadda ibnu ma'in yake faɗa to insha Allah ta'ala za mu hakura sati mai zuwa mun ƙara cin wanda kenan sosai da sosai sai mu ƙara sa abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan da wanda muka yi kuskure Allah ya ji mana na'am kan eh zakatul da ne Na'am. Na'am. A lokacin ya fice. Na gane in an yi sallah shi kenan ai. Ana yin sallah da an sako daga yi ba su da kai ya koma sadaka. Malamai suka ce zai ba da wannan abu amma ba da kai sunan ba. Sadaka ya bayar. eh abin da yake bai yi da kai ba duk wanda ya fara aka dawo daga indi to shi bai yi da kai ba ya dai ba da sadakar abin Na'am. Na'am. Ba matsala. Ai kaga abin da ake ma magana a kai shine wato in mutum da ya ciyarwa ya samu abincin lafiyayye an dafa shi an yi komai ya ba wa mutum kiyafi kamar yadda ake yanzu mutum ya ba za ka yana da almajiri a gidansa ko to sai ya zamto wanda zai ciyar da shi ma ya masa kwanan da daban kullum a bashi abinci shi kenan kwarai kuwa duk wanda yake wato nauyin ka ne za ka yi mafin da kai a kai kamata sai dai in yaro ya girma a gidanka ka ce mai ya fara kudin nasa mutukar an dora an nuna masa sana'a misali yana da sana'a da yake ya balaga da ce to ka ga ya bar ko ko tun da yana samu wani abu kace to wannan azumin kai za ka yi wa kanka da kai dan ka koya ba yana da kyau dan za ga wanda ta mu yana sa yezna yana da wayar dubu da waye amma baya layya baya gudda kai wai jira yake tunar da daren zaman ba ruwan shi ba zai ba in an magana ya ce ba mai joya ba kira kai sai kaci kai sadaka ba wallahu ala na'am na'am na'am yana da kyau yau da hadisi abu musa lashari yawwa yana da kyau farai kuwa kowanne ladan sa daban Allah ya samu dai na'am maganar ruwa tarin ruwa da ke da eh
wanda ba abinci kuma an ya halatta eh in dai ba na abinci bane ya halatta shine abin da za mutane za su yi ba ko ai shi za muka biya littafin na'am قال عارف اي saboda gangancin da yi ai saboda ya san shi yana da ilimin cewa idan wannan ka fahimta da kyau idan aka yi masa zai azumin sa zai balle saboda zai samu rauni kuma ya yi masa to yi ta ai hadisi ne na da yake kiransa tarhibi razani ne wannan tambaya ce mai kyau ta ƙarshe saboda na ce wata kila za mu samu dama da za mu amsa tambayoyi in ba haka ba lokacin da muke gudu zai ta da zuwa akwai wanda ya turo tambaya lafiya ya turo ta muka tafi karatun a kamun jana'i ya kuma turo ta yawa magana hukuncin wanda suke rage shekarunsu domin samun aiki ko kuma yin indijin hukuncinsa shine bai kamata ba saboda shine akwai illoli da yawa da za su faru nan gaba idan aka gano ka je ka tambayi masana ko wanda suke lauyoyi ko abin da ya kamata wanda da suke harkar abin da ya shafi aikin gwamnati za ka aka gano mutum to matsala yake samun maka gaba in ana fata maka kariya ɗinsa misali zan bayar da kawai kirga da example da wane wani ɗan jiya Salisu Buhari ko ai na ji wannan irin wannan ne zan yi masa matsala akan amma certificate ne ko to a irin wannan duk da yake da wannan ƙarya na wani abu kaga kishiyar baban sa ma ta fito da original da to irin wannan gaskiya zai iya zama wa ko da za a ce akwai lokacin da zai zama larura to wannan zai zama waƙi a to ainihin ba fatawa ba ce ta gaba ɗaya fatawa ce da za a kalli mutum a ga dalilin da yasa zai je ya kaza don ya taimakawa a society din sa ko don ai kaza wannan fatawa ce da za ka iya ba mutum istiqlalan amma a gaba ɗaya ba za ka ce ya halatta ba idan fatawa za ka yi ta gaba ɗaya ba ka cewa ya halatta saboda haka idan wani matsala sai ta faru to malami za ka je ka samu ya yi ma fatawa kai da shi domin zai ba tambayoyi amma dai a jam'u wato a gaba ɗayan ce ya halatta ba wallahu a'lam abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka kuskure Allah ya ce mana insha Allah ta'ala za mu yi kokari mu kammala ta ci mai zuwa sai kuma mu tafi hutu sai bayan sallah akwai a rashe-rashe da aka yi akwai wani bawan Allah nan da ya rasu ɗazu da safe malam Umar ko to muna addu'a Allah madaukakin sarki ya yafe masa Allah madaukakin sarki ya jaddada rahama a kabarinsa idan ta mu tazo Allah ya sa mu tuka da kyau da imani akwai wani abu da muka manta wallahi na so a ce mun samu dama musamman kafin a yi wa Dr. Usman da muke zama da shi karatu a a masallacin kawo to dai fa bin yaman mun so mu yi dan tunatarwa dangane da abin da ya shafi shi a kan kansa domin ni gaskiya muna yawan tattaunawa da shi na wasu abubuwa to shine muke sanarwa cewa duk wanda da Allah ya san yana bin baki wanda kun ga wannan kafin a yi masa sallah ya kamata a yi duk wanda ya yana bin sa wajibi to da Allah in ya san bai yaje ba to muna buƙatar mu ya sanar da mu duk wanda ya yana bin sa baki to in dai ya san bai yaje ba to ya sanar da mu akwai bawan Allah da muni mun yi waya da shi ya ce yana bin sa kudin amma ya yaje saboda haka wanda ya san yana bin sa wani abu ya kamata ya sanar idan wato wannan abin da yake bin sa da yaje wato ya sanar da mu wannan shi ne muna fata Allah ya yabe masa Allah madaukakin sarki ya jira da rahama kabarinsa domin kun san baki nauyi ne Allah baya kyale mutum ne wani sahabi sai da kwana biyu ma annabi ya zo yake sai yanzu ya samu sauki sai ran da aka ji ya bari annabi ya ce sai yanzu al'ada bare da jiddu yace sai yanzu ba ta sai sauki saboda haka ya kamata da Allah wanda ya zama yana bin sabaki ko ya zama ne bin sabaki to ya kamata ya yi bayani muna fata Allah madaukakin sarki ya samu gama da duniyar nan lafiya Allah madaukakin sarki ya ruba mana asiri duniya da lahira duk wanda suka yi mana wasiya da addu'a Allah madaukakin sarki ka biya musu bukatun su na alkhairi waɗanda suka yi mana alkhairi na jini da na boye Allah madaukakin sarki Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya musu bukatun su duniya da lahira masu neman aure Allah madaukakin sarki ka tallafa musu waɗanda suka sako aure a gaba da wanda aure ya sa a gaba Allah ya tallafa musu muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka masu neman aiki da wanda suke neman admission da wanda suka samu Allah ya taimake su marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya wannan wata da muke ciki Allah ya ba mu albarkacin sa Allah madaukakin sarki ka kai mu Ramadan ka ba mu ikon bauta masa maka a cikin sa Allahumma inna fi awdanina wa aslih a'immatana wa ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.